أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال فإنها محرمة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من إن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثلها سوءة أخي فأصبح من النادمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا عشرين دبيو قوة رمضان هجرة من أربعين دهدو wanda ya yi daidai da sha uku ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allahu za mu ci gaba daga yadda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba a jiya mun tsaya a aya na ashirin da hudu wajen da Allah subhanahu ila amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin lokacin da annabi Musa yake ce ya Allah da ni da dan uwana mu kadai ne muka mallaki kanmu al'umma na da kace na musu umarni su fita zuwa ga yakin nan ga abin da suka ce min sun ce min ya Musa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha ko lan nadkhulaha abadan ma damu fiha فإن يخرجوا منها فإن إيه idun ya kai Musa ba za mu yi yaƙi ba da kai da ubangijinka ku je ku yi yaƙi amma mu dai ma dama waɗannan mutane masu ƙarfi suna cikin wannan gari to mu ba za mu shiga ba Allah ubangiji sai ya ce ga sakamakon abin da gatsalin da suka yi ma Allah da rashin kunyan da suka yi ma Allah da wulakanta annabi Musa da suka yi to qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala alqaumil fasiqin Allah ce sakamakon su shine wannan ƙasa ta haramta musu su shiga wannan ƙasa al ardul muqaddas wannan madinatu ariha ko madinatu aliya da yake baitul maqdis ya haramta musu su shiga wannan garin arba'ina sana tsawon shekara arba'in ya ci huna fil ardi da su yi ta fagauniya da su yi ta ɗimuwa a cikin ƙasa malamai suka ce nan ya ci huna fil ardi Allah sai jefa musu ɗimuwa sai this sai kawai su ga an dawo da su farko sai sun wuni suna tafiya sai su ga daga gurin da suka tashi daga nan aka sake dawo da su sai sun sace kwana suna tafiya sai su ga gurin da suka tashi da yamma nan aka sake dawowa da su sai da suka shekara arba'in a wannan halin sai dai malamai sun yi sabani suka ce to wannan shekara arba'in din har da annabi musa da annabi haruna ne aka shekara arba'in ana cikin wannan yanayi ko yaya aka ce eh wasu suka ce har da annabi musa da harun su ma suna ciki sabila da jarrabawa shi yasa Allah ubangiji yake ce wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wasu kuma suka ce banda Musa da Harun sabila da asunnan Allah idan Allah ubangiji ya tashi azabtar da al'umman da suka cutar da annabi to Allah yakan azabtar da wannan al'umman ne kadai sai ya tsama wannan annabi kamar yadda misali al'umman annabi Nuhu alaihi salam Allah sai ya ce ma annabi Nuhu wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina ko wannan jirgi wanda Allah ke faɗa mana wa qalil kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhu ibnahu wa kana fil ma'zil ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin wannan aya dai da Allah ubangiji yake faɗa mana وقيل يا عرض ابلئي ماءك ويا سماء اقلئي وجيد الماء وقضي الامر والصوت على الجود وكيل بؤدا للقوم الظالمين تو هكا النبي لقد الا امراته ita ba ta ce kawai take cike gaddarna ha min al-ghabirin tana cikin wanda Allah ya shirya za a halakar haddasu to haka Allah ubangiji ke sai masana suka ce nan qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana zallan su waɗannan banu isra'il ɗin ne suna fagauniya ba su ma san kan da za su je ba sai sun yi can kawai sai su ga an dawo da su toni hanya sai sun bi wancan hanyar sai su ga an sake dawo da su toni hanya sai sun bi wannan hanyar sai su ga an sake dawo da su ta wani hanya wannan shine sakamakon butulcewa ma Allah da kangare ma Allah duk fulanin inda ka shirya ma action ɗin rayuwanka Allah zai tarwatsa shi abinda kake so ka cimma sai ka gagara cimmawa idan kuma ka cimma sai ka wahala ka wahala ka wahala wannan abin yake amfanar da kai shine ainihin manufansa mutum ya yawaita wannan addu'an Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina ya Allah karka mayar da duniya ita ce ainihin damuwan mu mafi girman damuwan mu ya Allah karka mayar duniya ita ce iyakan ilimin mu mutum ya yawaita yin wannan addu'a sabila da duniya tana wahalar da ma'abotanta banu duniya ata'uha walakin khalathum fil waga mutahayyirina wa yadrubu ba'dhum a'naqa ba'din wa lam yasilu laha mutafarrighina nasu ibnan wa khalan min wara'in yaraw anna al mafaza duniya amma kuma duniya takan jefa su cikin wani ba'utaka ne na yaki wani kwazazzaban yaki da baka san ran da zaka fita daga cikin wannan yakin ba sabila da haka salamanka shine duniya ka haƙura da duniya gwargwadon abin da zaka amfana da shi amma idan ka saka burinta a zuciyanka to da wannan burin da shi Allah ubangiji zai azabtar da kai meye sayyiduna aliyu yake cewa annafsu tabki ala dunya wa qad alimat inna sa'adata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut baniha rai tana ta kuka a kan duniya tana ta hassub tana nadama tana damuwa mutum bai san annas sa'adata fiha rabo a duniya shine tarku ma fiha ka kyala duniya da abin da yake cikin ta wanda zai shiga wannan gidan bayan mutuwa sai gidan da ya gina lokacin da yake cikin duniya duniyan kaddara ka samu to idan ka samu ma musiba ce ma ومسكنه أريد دون كيف تشبث بين أنياب السباع قليل نفعه للواجديه ولم يجد القليل من المتاع دنيا إن كذام ما أنفانين سدان كدني wanda ma take samun amfani kaɗan ɗin su ne mafi karanta wajen da aka aje duniyan an ajiye ne a wajen wani karankara ma na sarƙaƙiya wanda tamkar nama ne aka makala a fikan zaki aka ce ka je ka ciro wannan nama to wallahi haka duniya take da wahala shi yasa da kaga waɗanda suka gane duniya da kaga kawai sun zama wasu irin silent kawai sun yi shiru abubuwan da ake damuwa da su ma gaba ɗaya ba su damu ba sabiya da sai ka gama kore duniyar sai ka ga zero ga ka je wani waje sai ka ga ka sake dawowa zero daga gurin da ka tashi daga nan zaka sake dawowa saboda haka bai kamata akan duniya mu bar Allah ba bai kamata akan duniya mu bar manzon Allah ba bai kamata akan duniya mu yanke alakan mu na mutunci ko mu yanke zumuntan mu ko mu yanke abokantakan mu ko ƴan uwantakan mu bala fama taswa lakad dunya khilala duniya bata tantance haka ba abinda duniya dai ta cancanta to ish fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil haka annabi ya faɗa yazo zai shige gari haka ya dan tsaya zai sha ruwa ya ci abinci ya kulla kayan sa yayi gaba to karaya a duniya kaman haka amma idan ka mayar da duniya damuwanka idan ƴaƴanka ne kake da damuwanka tara musu ka tara musu karkan na mutu na bar ƴaƴa da sauransu to ai Allah ne ya halicce su ko idan ka damu kana ce wai abinda zaka tara musu shi dai rike su sai Allah ya bari sai ka tara sai abinda ka tara ya zama musu dalilin musiba da tafriqa da annoba a gidanka to haka duk wanda ya zaki wajen saban Allah haka Allah ubangiji yake saka masa dan da muke ganin su masu duniya ne wallahi mun fi su jin dadi mun fi su nutsuwan zuciya mun fi su bacci mun fi su rahatul bal wa tumaninatun nafs duk mun fi su a zahiri ne muke ganin a gawa ne ya shiga jirgi ya je kasa kaza gawa ne a mota kaza gawa ne a mota kaza yana cikin motan baya jin dadin motar yana cikin jirgin bai san kan da zai je ba baya jin daɗin jirgin duk sakan ɗaya narkon azaba yake ji a zuciyarsa da kuma tarin damuwan da suka yi yawa makwakwalwansa wanda suke mantar da shi ma gabarin Allah to ai sai ka gode ma Allah wani hanin ga Allah ma baiwa ne idan ka gama Allah bai baka ba to kar ka fishi haka a rufe suke faɗa suka ce idan ka ga Allah ubangiji ya hana ka abu to kar ka ɗauki wannan hanawan a matsayin ba a son ka ne kyautan da za a baka wannan kyautan ya saka maka kasawa ya raba ka da Allah haramci ya fi shi shi yasa ibnu ata'illahi sakandari yake cewa idan Allah ya hana bawa abu sai bawan ya damu yake kai karan Allah gurin wasu to wannan kai karan Allah da yake gurin wasu musibansa ya fi musiban hana shin da aka yi cikin alhirman in dai daga Allah ne kaga cewa in Allah bai baka ba ma to kaman ma Allah ubangiji ya ya ya maka wani baiwan ne ta wani waje wanda baka sani ba asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين يا موسى kada kai bakin ciki alal qaumil fasiqin akan waɗannan fasikan mutane wanda suke da kekashashen zuciya da kangararren zuciya
ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل
واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهدهما ولم يتقبل من, من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الله يتي واتل عليهم يا رسول الله كباس العبار يا أن النبي آدم قدابي بالحق وانديك دقسكيا إذ قربا قربانا كباس العبار نقسكيا دنغني يا أن النبي آدم ma'ana Allah Allah yana tasliya wa manzon Allah dangane da wannan tsananin hasadan na Yahudawa wannan tsananin hasadan na Banu Isra'il to ai ba daga kan annabi suka fara hasada ba ai shi hasada ya ɗauko asali a tarihi a je a ɗauko tarihin duniya ‘ya'yan annabi adamu na farko da a samu tarihin hasada da ƙyashi da gaba saboda haka waɗannan yahudawa in sun yi hasada da kai ba ba ba kai ne faro wanda aka fara maka hasada ba fa in ta bil gunmi fa hiya hariyatun wa in fa ka ba su labarin su iz qarraba qurbanan lokacin da suka suka yi qurbani suka ba ma Allah qurban fatuqbila min ahadihima sai aka karbi qurban na ɗayansu shine habil kenan walam yutaqabbal min al-akhar ba a karbi qurban na ɗayan ba shine qabil kenan qala sai qabil yace la aqtulannaka yace ma yace ma habil zan kashe ka qala sai habil yace inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karba ne daga wanda suke jin tsoron sa ma'ana Allah yana karban aikin masu tsoron sa ne kisa ne na ƴaƴan Annabi Adam guda biyu Habil da Qabil Habil da Qabil su ne farkon ƴaƴan Annabi Adam a wani kauli a wani kauli kuma su na karshe karshe ne Annabi Adam ya haifi ƴaƴa 40 da 41 a ciki 20 sai da tuna hawa'u tagwaye take aihuwa bibbiyu bibbiyu shine abinda Allah ubangiji ya faɗa ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham to wannan bibbiyu bibbiyu ake aihuwan su kaga aihuwa 20 ya'ya nawa kenan ya'ya 40 to a shari'an da aka saukar musu a lokacin shine kowa ya auri ‘yar uwarsa kowa ya auri ‘yar uwarsa da aka haife su ciki ɗaya kowa ya auri ‘yar uwarsa to daga kan ƙabil da habil sai Allah ya canja hukunci sai Allah ya canja hukunci ta yanda idan an haifi ‘yan biyu tare to wanda aka haifa na baya da su da a yi exchanging misali habil an haife shi ƙabil an haife shi tare da iklima habil an haife shi tare da layuza to he zamanto qabil da aka haife shi tare da iklima iklima ta fi kyau shi kuma habil an haife shi tare da layuza layuza bata kai iklima kyau ba sai aka zo da a yi wannan exchange din akan habil sai shi qabili sai yace bai yadda ba shi yana son zai auri ƴar uwarsa ne sai ya ce ai ai ai babansu ya fifita dan uwansa ne akan sa ma'ana babanmu ya fifita kana fifita habil a kaina daga ƙarshe da zai yi alƙalanci sai ce to ga abin da Allah ya ce Allah ya ce gaba ɗayan ku ku kawo qurban abin da ake nufi da qurban shine wani abin da za a kawo a sadaukar da shi ma Allah domin neman kusanci da din in ma ya zama qurban din abin yanka ne in ma ya zama wani sadaka ne da ka kawo ka ajiye idan ka ajiye in Allah ya karba abin sai Allah ya turo wuta daga sama ya zo ya kona wannan abin to alaman wannan Allah ya karba kenan to abin da ya faru kenan sai annabi adam ya ce ku yi qurban qabil ya je ya kawo abin noma saboda shi manomi ne amma da zai zabo abin da ya noma din sai ya zabo lalacacce bai zabo mai kyau ba sai ya kawo ya ajiye ma Allah habil shi kuma makiyayi ne sai ya kamo katar rago daga cikin ragunansa sai ya kawo to shi kenan sai Allah Ubangiji ya turo wuta ya ɗauke ya cinye wannan rago na habil alaman cewa Allah ya karfi ya karfi qurban na habil kenan kaga habil shine zai auri iklima kenan to shi kenan daga nan wutan ta fara ci na gaba to shine Allah ya ce ka ba su labari isqarraba qurbanan lokacin da suka yi sadaukarwa na abin kusanci da Allah fatuqbila min ahadihima sai aka karbi na qabil na habil shine ahadihima din walam yutaqabbal min al-akhar ba a karbi na dayan ba shine wane qabil qala sai qabilu yace ma habil la aqtulannaka zan kashe ka qala sai habil yace ma qabil inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah ubangiji yakan karbi abun masu tsoron sa ne wannan kurban da muka kawo Allah ya karbi nawa bai karbi naka ba akwai rashin tsoron Allah ne a lamarinka Allah yakan karba abun masu tsoron sa ne duk abin da kaga Allah ya karba to Allah ya karbe shi ne daga inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin ma yanzuru ila e ila qulubikum wa amalikum Allah bai duba kama Allah bai duba sura Allah bai duba kyan jiki Allah yakan duba zuciya ne zuciya shine jauhar idan zuciyanka yana da kyau zaka iya aikata aiki wannan aikin laifi ne amma in Allah ya duba kyan zuciyanka wajen aiki sai Allah ya baka lada aiki a zahirin aikin da ga kaman aikin duniya ne amma saboda kyan zuciyanka akan nufin wannan abin sai Allah ya baka lada zaka iya aikata aiki na alkhairi mai girma amma saboda munin zuciyanka da munin niyanka Allah sai ya ki karba sai ya ki baka lada ma sai ya baka zanubi innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban abu ne daga gurin masu tsoron Allah idan baka tsoron Allah duk abin da zaka yi Allah ubangiji babu ruwansa da wannan abu sai dai kawai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za a tara aikin sai kaga ga aikin nan kawai sai kaga kaman an hayaki kawai hayaki ya zo ya dauke shi kawai gaba daya aikin naka ya rushe aikin ya kare kamasalu safwanin alaihi kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabil fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasab sai kaga aikin naka kawai ya zama babu shi shi yasa idan zamu yi abu mu yi dan Allah in da ka so mutum ka so shi dan Allah in za ka yi mu'amala da mutum ka yi mu'amala da shi dan Allah in za ka bayar ka tuhibba lillahi wa yarda lahu wa yagdaba lahu wa ya'muru bil ma'ruf haka ake so idan kana yin abu dan Allah to shikenan shi kuma Allah shi zai zai yi tawallin wannan al'amarin babu ruwanka da yadda al'amarin zai ji duk abin da wani zai faɗa a kanka ya faɗa inda idan Allah za ka yi kai akwai abin da ya kamata mutum yana ji a zuciyarsa in yana da imani shi ke sa mutum ya fara ihsas ya fara jin wannan abin a zuciyarsa shi ne ka ‘yantar da kanka daga bautan neman wani ya yarda da kai ko ya yabe ka ko ya zage ka ka ‘yantar da kanka daga wannan idan ka samu wannan ‘yancin tun ma ba'daha hurriya ba wani yanci sama da wannan ka yantu daga mutane ya zamanto in mutane sun zaje ka ma ba komai idan sun yabe ka ma ba komai duk abin da mutane za su ce a kanka kai kawai kana ganin kanka kai ka san waye kai kawai irda'un nas ghayatul la tudrak amma idan ka jarabtu da son ka burge mutane mutane su yarda kai mutumin kirki ne mutane su yarda kai mumini ne to da wannan bautan da aka kare a rayuwanka kuma ba za su yarda kai mutumin kirkin bane duk abin da kai dan su yabe ka sai ka ba su su zage ka ka yi ta bakin ciki an zage ni an zage ni an zage ni to dama waye ce maka ba za a ita tafi zagin ka ai wanda ka fi hidimta masa shi ya fi cutar da kai ai to kaga irin wannan idan mutum bai yantu daga wannan ba sai ya ta shan wahala ya ta shan wahala ka gan shi yana yawan faɗa da mutane idan kaga mutum mafi yawa akwai wata zahira da take damun mutane sai mutum ya ce abokan gaba sun min yawa akwai wani abun da mutum ya kamata ya gane ci sun masa yawa ka kalle shi da kyau akwai wani experience inda yake samu yake so ya samu a rayuwa mafi yawa kai kake mayar da mutanen su zama abokan gaban kama baka sani ba ma ta waje nawa ta waje biyu zuwa uku na farko munanta musu zato na biyu rashin yi musu uzuri na uku saƙan zuci waɗannan abu guda uku sukan sa sai kaga kaman mutane suna gaba da kai kuma ba wanda ya kula ka ba ma wanda ya san da akwai kama to kana mummunan zato manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ya ce zannu bil mu'minina khaira a wani wajen manzon Allah ya ce khaslatani laysa fawqahuma min alkhairi shay'un ko laysa fawqahuma laysa khairun fawqahuma husnuz zanni billahi wa husnuz zanni bi ibadillah kyauta ta zato ma Allah da kyauta ta zato ma bayin Allah to sai kai ta zata zace akan mutane sai wani ka zo ka shige ka masa sallama damuwan gidansa ya dame shi ya dan daga kansa yana tunani sai ka ce wane shige sai ka kika masa magana sai ka je wani waje ka zage shi sai magana ya dawo kunnensa sai ya fara jin haushin ka kaga ka kulla gaba tsakaninka da wannan ka gane rashin uzuri wa mutane mutum yana maka alkhairi kullum ya yi kuskure so ɗaya ko so biyu ka zagi ka kushe duk alkhairin da ya yi a ka'ida idan mutum ya yi alkhairi goma to he ya yi kuskure takwas da a yi ƙorafi a kansa amma dan ya yi kuskure biyar ai musawat aka yi dan ya yi kuskure uku ai an samu maraj hal tsakanin kurakuransa da alkhairinsa shi mutum ba masumi bane dole in kuna mu'amala wata rana zai yi kuskure saboda haka kar ka rushe alkhairin mutum dan yayi abin da yasa mukan kassara abokan gaban mu rashin yin uzuri wa masoyi ba ba gazawa bane ka gaishe da wanda ka girme shi kaga wani ya zo ya shige ya ƙi ya kula ka kuma ka san kuna magana ga ce a wani an yi ni lafiya to in ma yayi da manufa ne sai kuma ya dan ji nauyi a zuciyarsa sai ce a lafiya kalo lafiya shikenan sai ka tura masa aniyansa akwai falsafa ne yadda za mu yi mu'amala da mutane na uku kuma sakan zuci kai ne a zuciyanka da kana sawwala abu kana saka abun sai kuma ka zo kana kokarin kana action a gaban wanda kake sawwala abin da abin da zuciyanka yake sakawa shikenan sai ya gane cewa kana son ka yi gaba da shi ko zuciyanka na saka maka wani abu shikenan mu gane mu'amala da mutane mu gane cuɗanya da mutane shi kansa mu'amala da mutane jarrabawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'minin da yake haƙuri da mutane baya iya mu'amala da mutane yakan koma ya zauna a gefe inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban aiki ne na masu tsoron sa wannan shine martanin da Habil yayi makabil na'am لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين وأن شيني مرتنين ده habil ya yi makabil ya ce la'in ba ya yadaka idan ka miƙa hannunka litaktula ni don ka kashe ni ka ɗaga abin kisa da ka kashe ni ko ka miƙa hannunka za ka kashe ni ma ana bi ba su yadiya ilaika liaktulak ni ba zan miƙa hannu in ce zan kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai zuciyan kabila ya cika da bakin ciki da gaba da hasada shi yasa hasada shi ne mafi munin abin da ɗan adam yake mu'amalantar ɗan uwansa ɗan adam da shi hasada shi ne mafi munin zalunci hasada shi ne zaluncin da kana yinsa za a kama katake hasada shi ne ka ga ni'ima a gurin wani ka ji bai cancanci wannan ni'iman ba kai ka cancanta bai dace da wannan ni'iman ba kai ka dace da wannan ni'ima kamance da Allah ne masa da ka cire Allah da ya bashi kake so kai fada sai da ba shi ya ba mu kansa ba idan da shi ya ba mu kansa da kai ma ka ba mu kanka da idan mutum yana iya ba mu kansa wani abu to da kai ma zaka ba mu kanka wannan abu to kasancewa kana fada da kanka ne sabiya da ka je ka tabo Allah ne dan Allah shi ya bashi wannan abu la tahsudanna mri'in ahadan la tahsudanna mri'an ahdan ala ni'amin salil ilaha allazi a'tahu yu'tika karka yi hasada ma wani mutum ɗaya akan wani ni'ima idan ka ga mutum da alkhairi to ka roki Allah ya baka wannan abu akwai bambanci tsakanin hasada da gifta iman wani ko ba haka ba ka ganni da mashin to kana burin a sace wannan mashin din to wannan shine hasada shi kuma gifta shine ka ganni da mashin kana burin kai ma Allah ya baka irin wannan mashin din to sunansa wannan gifta wannan abu ne mai kyau ba a hana ba amma ka yi burin na wani ya ƙare don kai ka samu to wannan sunan ka hasada kuma ka yi ƙarya domin Allah Ubangiji shi ya bashi ba wani ne ya bashi ba maza Allah ya ce alhasadu ta'kulul hasanat ko ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba hasada yakan cinye kyawawan aikin mutum kamar yadda wuta ke cinye kirare a karka yi hasada duk yanda zuciyanka ta ja ka don ka ji haushin ni'iman wani ka jawo zuciyanka fisgota ka hana ta ka faɗa mata maganganu ka ce ke dai mutuni ya banza ce da Allah za ki faɗa ka san idan mutum mumini ne faɗa dai na yi da kansa in ta ja ki sai ya jawo ta ya ce ina za ki kai ni da Allah za ki kai ni da ji ne faɗa shine abin da masu gyaran zuciya suke faɗa kenan suna cewa zuciyanka ka mayar da shi kaman aka raddi jimahin min gawayati hakama turaddu jimahul khailu bil lujami da dawo da kai dangane da halakanta da tangardanta kamar yadda ake dawo da kan doki da linzami to haka ake so kana dawo da kanka idan ta je za ta bauɗe ka dawo da ita domin ka hazzaba ta ka gyara ta ka rawwaba ta mafi yawa matsalolin da kake ciki a duniya da kake ta faɗa da mutane kana ce abokan gaba ne kai kake cutan kanka ba wani ba duk wanda yake zaluntan ka a duniya kai kafi kowa zaluntan kanka ba wani ba amma kuma baka jin haushin kanka kullum kana ganin kai ne mutumin kirki mutane kuma su ne mutanen banza shine abinda aflaton yake cewa yake ce laisa shaja'u man yahzimu a'dha'ahu ash-shaja'u huwa man yahzimu ragabati nafsihi jarimi ba shi bane wanda yake kashe abokan gaba a daga jarimi shine wanda yake makura ransa in ta masa umarni da sharri ya shake ta ce ƙaryaki ba zan yi ba li'anna ash-shaja'a wan nasr hiya al-intisaru 'ala adh-dhat ainihin jarumta shine kafa karfin kanka kafa karfin zatin kanka duk yanda ranka ta nemi ta juya ka toka shine habil yake ce la in basatta ilayya yadaka litaqtulani idan ka mika hannu domin ka kashe ni ma ana bi basiti yadiya ilayka li aqtulak ni ba zan mika hannu in ce zan kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin ni dai ina tsoron Allah ubangijin talikai shine wannan Abdullahi ibn Abbas yace shine abinda yake nufi ma ana bi muntasirin li nafsi ni ba zan nemi taimakon kaina ba la'in idan ka miƙa hannu don zalunci saboda ka kashe ni ma kuntu li uqabilaka bil misli ni ba zan yi mu'amala da kai da misalin abin da kai kake so ka mu'amalance ni ba habil ya fi kabil karfi ya fi shi jarumta amma shi habil tsoron Allah ya kama zuciyarsa ya ce ba zai kashe shi ba a ka'ida da habil zai ce zai tare ba zai ba zai iya kashe shi ba amma sai ya rabu da shi a nan ne malamai suka ce idan aka zo aka tursasa maka kisa aka ce sai kayi kisa saboda akwai laifukan da akan tursasa mutum ya fyaɗe ko ku a tilasta wa mutum kisan kai aka ce duk yanda aka yi dan a tilasta maka kisan kai kar kai kisan kai sai dai a kashe ka kai kisan kai to sai dai a kashe ka idan kuma aka zo za a kashe ka to kar ka bari a kashe ka bane a zo za a cuce ka kai kuma ka za ka sake hannu ka ce kai mai tsoron Allah ne ka bari kai iya kokarin ka sai dai idan daga ƙarshe an fi karfin ka an timurmusa ka to ko babu komai dai mutuwar sakalai ba amma ka ja ka naɗa hannunka a zo za a kashe ka ka ce ai kai mai tsoron Allah ne ni ba zan kashe ka ba a haka za ka ɗauki abin da za ka kare kanka uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah yayi izini ma wanda ake yakan su dan zalunci su kare kansu Allah ubangiji mai iko ne akan ya ba su nasara wanda ya zai cuce ka ka kama hannunsa ka bar shi kar ka bari ya cuce ka amma akwai abin da ake ce masa tagaful tagaful shine ka gani kai kaman baka gani ba sabila da sanin mu'amala wannan ɗabi'an yana burge ni sosai tagaful ka ji abu ka yi kaman baka ji ba ka gani ka yi kaman baka gani ba a yi wannan abun ma a doron duniya ba to wannan wani ɗabi'a ne da sai mutum ya samu experience na gaske ke iya samun mallakan kansa akan wannan bayan da kaman haka a rabu da shi rabu da shi khalli tabiya da idan mutum ya kunzo abu dan ka gani sai ya gane ka gani to ya cika burinsa amma idan kai kaman baka gani ba to zai mutu dan bakin ciki idan mutum ya faɗa abu dan ka ji sai kai kaman baka ji ba amma idan ka nuna ka ji to burinsa ya cika amma in ka nuna baka ji ba to zai mutu saboda bakin ciki wannan shine abin da ake ce masa tagaful ko tajahul mutum yayi duk yanda zai yi dan ya shigo iyaka ya neme ka da rigima kai kuma ka nuna allamfir a duniya baka san na yi ba kuma ba za ka biye masa akan wannan abun ba shikenan sai ya koma da rashin mutuncinsa ya koma da haukansa da sauransu wannan shine tagaful ko tajahul akan yi shi ne a abin da ya shafi mu'amala na rayuwa da wanda kake mu'amala da laki zukatan abokan gabansa da yawa mutum sai ya gama shirya maka a wuhe ya ga yayi failing ya sake shiryawa yayi failing ya sake shiryawa yayi failing sai ya ce kai wannan mutumin ujuma ne bari in bar shi kawai shikenan sai ya dawo ya dan fare maka a ka'ida abokin gaba mutane sukan dauki abokan gaba ba a wijhad da ya kamata su dauke su ba ga mutum ta fiskoki da yawa ta fiska na farko abokin gaba shine wanda yake gyara kurakuranka kai tsaye saboda masoyinka zai yi idmari ya ɓoye wani abu naka amma abokin gaba zai fito da wannan abun kai kuma idan ka ji ka san rauninka a nan yake sai ka yi ƙoƙari ka toshe ka bari ka gyara abokin gaba ne ya maka wannan abokin gaba ne za ka saka farin kaya ka fito da hula da komai manja ne ya ɗiga a ɗan wani gefe ba kama san da manjan ba masoyinka in ya zo ba zai ga wannan manjan ba in ya ganka zai ga kawai kyakkyawa kayi ado kayi kyau da sauransu amma shi abokin gaba fa kana fitowa abinda zai fara nema a jikinka aibinka sai ya ga wannan manja sai ce la ga manja a nan dinka ya sai ka je ka wanke ya gyara maka adonka shi abokin gaba ko da yaushe shine ya faɗa maka wani abin da zaka hasala to kana kula in ya faɗa maka abin da ranka zai baci to wannan abun sai ka kalle shi ta fiska biyu idan gyara ne sai ka gyara idan ba gyara bane shikenan sai ka masa dariya kar ka yi fishi haka manzon Allah ya faɗa daban da misali idan kai fushi ka hau kadami to ka ja bakin ka kai shiru idza ghadibta faskut idza ghadibta faskut idza ghadibta faskut in kai fushi ka rufe bakinka in ka yi fishi ka rufe bakinka wannan shine mafi girman nasara a gurinka ina fata ana ganewa la in basatta ilayya yadaka litaktulani litaktulani ma ana bibasidin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin na'am
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء الظالمين الله ubangiji yace a inni uridu qabil he habil yace ma qabil ni din nan ina so an tabu abi ismi ka tafi da laifina wa ismika da laifinka gaba ɗaya ka hada kana so ka kashe ni kaga duka zunubai na sai ya hau kanka kenan fatakuna min ashabin nar sai ka zama cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalumai a takaice wanda ya kashe wani kenan to duk laifin da wannan mutumin yayi a duniya mutum ya dauka ya daura ma kansa ka kashe wani kisa shine mafi munin abin da addinin musulunci ya hana domin addinin musulunci ya zo ne domin ya hana safkud dima zubar da jini yana so ya kiyaye jinan nan mutane ne musamman jinan nan al'abriya sai dai wanda zalunci ko kuma suka kashe rai ko kuma suka yi barna wanda za mu zo mu karanta su a nan gaba insha Allah ya sa yana bukatan ya kashe habil she habil ya bashi amsa yace idan kace zaka kashe ni ni bazan ce zan rama ba ni ina tsoron Allah ubangijin talikai wannan shine abin da ake so duk wanda yazo yana so ya tirsasa maka ka sabi Allah to ka ce masa inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai kar ka biye wa mutum akan sabon Allah haka Habil ya faɗa maqabil inni akhafu Allah rabbal alamin yace inni uridu an tabu bi ismi wa ismik ina son ka wayi gari da zunubaina da zunubanka duka ka hada fatakuna min ashabin nar ka zama cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalumai wannan muhawara ce da ta faru tsakanin Habil da Qabil wannan kuma shine farkon kisan da aka yi a duniya shine kisan da Qabil yayi ma Habil akan mace wannan abu yana faruwa tsakaninsu annabi adam alaihissalam sai da ya rayu kusan shekara shekaru da yawa a duniya tsakanin 'ya'yansa da jikokinsa sai da yana raye ya tara famili sama da dubu hudu dubu hudu to ai muna da makamancinsa shehi yanzu familinsa sun kai kusan ɗari ɗari ɗari nawa jikoki dubu to haka annabi adam alaihi salam ya haifi yaya arba'in na ƙarshen su shine shis aka ce wannan shisu din alaihi salam sunansa abdul wahhab ko hibatullah duka sun faɗa haka ko a ya gurbin ƙabil ƙabil an fitar da shi cikin family din sai aka ba shi shis shis da da a haife shi shi kadai aka haife shi amma sai aka haifi sayyidina shis shi daya ta tsotsan sayyidina is shis ne alaihi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito to shine martanin da qabil ya karba daga gurin dan uwansa habil inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin na'am فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين سيران ستساقى مسران ستشيا مسي كشد وانسق هابيل فقتله سي كشيشي فأصبح من الخاسرين سي وهي غريتكين أسارر كاغا ألوكتين هابيل ya yi haƙuri ya yarda ya zama mazlumul ikwatil atkiya'u kamar yadda al-busiri ya faɗa ya yarda ya zama shine al-mazlum shi kuma wancan shine az-zalim sai kawai habil ya dauki ya dauki dutse sai ya buga yayi ta bugawa akan habil yayi ta bugawa sai da ya kashe shi malamai sun yi bayani dangane da nau'in kisan kisan da ya masa wasu suka ce kansa ya kama ya ta bugawa da dutse yi kisan ba bai ma san ma yaya ne mutuwa ba ma sabila da ba a taba mutuwa ba fatawwa atlahu nafsuhu qatla akihi sai ransa ta shirya masa ya kashe dan uwansa shi yasa rai ba a biye marai inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi rai kullu ranka za ta yi ta shirya maka abubuwa ka kalubalance ta wa kalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa in huma mahadaka nusha fajahimi wala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami karka taba biye maranka akan taswil dinta da tatwi' dinta yin hisabi makan kamar yasa annabi yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi hisabi makan ku kafin Allah ya muku hisabi zuwa da kai kai zaman dirshan ka kalli alkhairinka ka kalli sharrinka idan kaga sharrinka yafi alkhairinka yawa sai kai hisabi ma kanka ka gane cewa lailai kai din nan ka kama hanyar wuta ne idan kaga ranka tana shirya maka abubuwa taswil kana binta to lallai lallai duk abin da kaga rai ya tana ce maka akan sa to ka tabbatar wannan abun ba alkhairi bane ko meye wannan abun kai sufaye ko abinci ne ransu ta nace tana son wannan abincin sai su haramta wa kansu wannan abincin zan ci ba me yasa Allah ya ce manzon Allah kar ya haramta kansa kaza su biya shi dan gatan Allah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwaji me yasa zaka nan haramta ma kanka sabiya da wani makirci irin na mata wanda ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata daga cikin matan manzon Allah tana da wani ɗabi'a idan annabi ya shiga ɗakinta sai ta ba wa manzan Allah zuma shi ku annabi yana son zuma sauran matan manzan Allah sai suka alkanci yadda manzan Allah yake haba-haba da ɗakin wannan matan nasa zainab shi kenan da sai da tuna aisha da sai da tuna hafsu suka ce kai lallai ya kamata mu san yadda za mu yi mu kwato mijinmu suka haɗa baki gaba ɗayansu haɗa bakin da suka yi shi ne da manzon Allah ya shiga ɗakin Zainab ya fito yana shigowa ɗakin Aisha sai ta ce ah menene haka yake ƙarni a bakinka kamar maghafir annabi ya ce babu komai zuma ne kawai na sha sai ya shiga ɗakin Zainab sai ita ma ta maimaita wannan magana sai annabi ya ce ya haramta zuman mama kansa to shine Allah ya saukar ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma Allahu laka tabtagi mardata azwaji me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka kana neman yardan matayanka to sufaye masana Allah abinda ya zamo mafi dadi sukan haramta shi ma kansu sabila da mafi dadin abu mafi yawa a cikin sa da gadan zare ta wannan abin in ka gare ta na ce maka akan wani abu to ka kyala rai innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi rai shine babban abokin gaban mutum ko shedan bai kai rai ta'addanci ba sabiya da shedan ma ya saba ma Allah ne da rai ai kafin shedan ba wani shedan balle a ce wannan shedan din ne ya saka shi shedan din da ya saka shedan ya saba ma Allah shine ransa an-nafs wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha rai da abinda aka tsara ta akwai fajira akwai mai tsoron Allah to fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla fihi sai ransa ta tsara masa ya kashe dan uwansa fa qatala sai ya kashe habil fa asbaha min al-khasirin sai yawa ya gari a cikin asarar ruh wanda Allah ya nisanta su wanda suka rabu da rabon duniya da lahira gabaki daya na'am fa ba'atha Allahu ghuraban فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أخي فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين قابيل حريا كشهابيل ya zubar da jininsa ya rasa yadda zai yi da gawan dan uwansa ya dauka ya goya a baya saboda ba a taba buso ba ba a taba mutuwa ba shine wanda ya fara sunnan ta kisa shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda yayi kisa to habil qabil yana da percentage na zunubin wannan kisa duk wanda yayi kisa man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta wani abu na shedanci to laifin wannan abun yana kansa ga duk wani wanda ya aikata irin wannan laifin ƙabil ya kashe habil ga gawan ya rasa yadda zai yi da shi bai san yadda zai binne ba ya ɗauki gawan ya yi tafiya sama da na shekara arba'in da gawan ya rasa yadda zai yi a wani ƙaunin sama da shekara ɗari yana neman yadda zai yi da gawan daga ƙarshe fa ba'atha Allahu ghuraban sai Allah ya turo hankaka yabhathu fil ardi yana bincike aka ce mala'iku Allah ya turo a sufan hankaka suka zo duniya yana da shi ya rasa yanda zai sai ya ga suna ta rigima waɗannan hankakin guda biyu sai hankaka ɗaya ya kashe ɗaya da ɗaya ya kashe ɗaya sai hankakan yayi ta tono da bakinsa da kafansa yayi ta tono yayi ta tono yayi ta tono yayi ta tono sai da ya tona rami sai ya tura dan uwan shi hankaka he ya burne daga nan sai Habil sai aka ilmantar da shi ta nan yaya zai yi yayi bison dan uwansa shine fa ba'atha Allahu quraban sai Allah ya turo hankaka yabhasu fil ardi yana bincike a duniya liyuriyahu domin a ƙasa kenan liyuriyahu domin ya nuna mishi kaifa yuwari sau'ata akhihi ya zai yi ya rufe tsaraicin dan uwansa ya rufe jismani na dan uwansa qala da yaga abinda waɗannan hankaki biyu suka yi daya kashe daya ya rufe shi sai yace a ajastu na gajiya an akuna mithla hadha al-ghurab eh ya wailata ya kaituna qala sai yace ya wailata ya kaituna a ajastu an akuna mithla hadha kaka fa uwariya sau'ata akhi sai in rufe tsaraicin dan uwa na ummasa sitira fa asbaha minan nadimin sai ya kama nadama nadaman da yake yi ba nadama bane na kashe dan uwansa yana nadama ne da yanzu tintin ina ta wahala daga wannan na rasa yanda zan yi da shi sai yanzu na gane yanda zan yi da shi ma'ana yana nadaman tintini bai gane abin da ya ga hankakan nan yayi ba amma da nadama ne na tuba nadama ne na dan da na sanin kisan to da wannan nadama ta zama masa tuba sabila da sharadin tuba shine nadama annadamu alama fata idan kuma ya tuba Allah zai yafe mishi amma da ke Allah baya son sa sai Allah ubangiji bai bashi ya tuba ba saboda Allah idan baya son ka sai ya nisanta ka ga barin tuba kai ta aikata laifi kai ta aikata laifi kai ta aikata laifi ka ki tuba to haka Qabil ba nadama ne yayi domin ya kashe dan uwan shi Habil ba ya yi nadama ne domin tuntuni bai gane yanda wannan wailata ɗin ma kaitonsa da yake cewa yana yin wannan wailata ɗin tamanni ɗin na damuwan ina ma tuntuni ban gane yanda zan yi na binne ɗan uwana ba shine bayan ya binne ɗan uwansa habil sai ya tafi can wazajen wani wazajen aka ce udun ne sunan kasan da ya koma ko wajajen dai da majus din nan suke aka ce sai shaidan ya zo masa sai ya ce masa kai ka san dalilin da yasa Allah ya karbi qurbani na dan uwanka Habil bai karbi qurbani naka ba sai ya ce a'a bai sani ba sai ya ce ai ya bauta ma wuta ne ai wuta ne baka ga wuta bane ya sako daga sama ya cinye abin nan shikenan sai ya ajjaje wuta sai ya kama bautan wuta shine wanda ya fara sunnan ta bautan wuta a duniya qabil shikenan ya je yayi ta rayuwa a can yayi ta rayuwa a can yayi ta rayuwa a can har ya koma ga Allah shi yasa duniya gidaje ne daban-daban akwai gidan wane akwai gidan wane akwai gidan wane mu din nan da muka ga mun fito a mutanen kirki ba mu fasan daga gidan da muka fito ba fa ƴaƴan annabi adamu ma zuri'a zuri'a ne akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ‘ya'yan annabi Nuhun ma zuri'a zuri'a ne, akwai mutanen kirki akwai mutanen banza, ‘ya'yan Isra'il ma zuri'a zuri'a ne, to haka abin yake, to da muka gan mu cikin muminai, me za mu yi sai mu yi ta gode ma Allah, wazkuru ni'matallahi alaikum is kuntum a ada'an fa'allafa bai na kulubikum fa asbahatum bi ni'imatihi ikhwana. Allah bai taɓa kyauta ma wani da wani abu mafi girma ba kamar Allah ya maka kyautan musulunci da imani da san annabi. To duka Allah ya mana. me za mu ce maka ya rasulallahi na girmamawa bayan abin da ka yi mana babu wanda ya mana irin wannan abu wani lafazi za mu yi amfani da shi na godiya a gare ka ya rasulallah lafazin ma ba su kai ba uzuran ilaika rasulallahi in kasartu fi wasafi fa inna jamalakum lan yusafa wani kalma ne zai faɗi haƙiƙanin ka ya rasulallahi wallahi babu kalma kalla lisanul abdi an yu'addi da ma fihi min husni abin da ya dace da annabi saboda abin da annabi ya zo mana da shi shi yasa mun gode ya rasulullah kalman godiya ma muna baka hakuri akan ta bata dace ba wannan kalma idan da abin da ya fita to muna maka godiya da abin da ya fi kalman godiya ya rasulullah shi yasa idan mutum ya samu kansa cikin wannan zumra wannan nafar wanda Allah ubangiji ya saka wannan hasken a zuciyarsu na imani da son annabi me zai yi ya daga hannu ya ce Allah na gode maka Allah na gode maka Allah na gode maka Allah na gode maka sabiya da bayinka bane abinda muke ji a zuciyarmu na wutan shauki da soyayyen annabi idan da a ce abu ne da yake da araha da kowa ma ya samu irin wannan amma abinda muke ji fa wasu ba su ji fa dole mu musu uzuri ya la'ibi fi hawahu wal hawa qadarun law shaffaka al wajdu lam ta'zil wa lam talimi aka Ahmad Shauki faɗa ce ya kai mai zargi na akan san annabi kai haƙuri mana shi soyayya fa kaddara ce ni kuma kaddaran da aka min kenan na so annabi amma da ka ɗanɗana abin da nake ji na son a raina wallahi da ba za ka zarge ni ko ka ji haushi na ba mu kuma kaddaran mu kenan mu so annabi a taɓa annabi mu kara annabi mu faɗa annabi a ce mana mana bautan annabi mu girmama annabi a ce mun yi guluwi a san annabi mu fa jarrabawa mu kenan Allah ya raya mu a haka ya kashe mu a haka mu tashi a haka muhammadawa zuriya babu gaurai shine abin da Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim yake ce yalumunani jahlan wa aiqantu anna man tajarra'a mimmi ishari ma zuqtuhu sabba ala innani radin bi an kila jahilun safihun wa in qalu fatabban lahu tabba yace ayya suna zagi na saboda jahilci ba su san wanda ya dandana ɗaya cikin kashi dubu na abin da na dandana dole ya rikice ya kama begen annabi Muhammad ba yace na yarda su ce mun wawa jahili dabba tsinanne in akan annabi ne duk abin da za su faɗa mun su faɗa mun ba komai saboda haka kana san annabi wani bakin ciki kake da shi baka da bakin ciki a wani wajen shehu yana cewa maha an fu'adi ahmadul gamma wal karba wa sabbata fihi zikira wa shauqa wal hubba fa inna rasulallah da yawan begensa wal hubba da soyayya ma'ana duk wani abu da wani zai yi dan ya bata min raina to annabi ya goge min ya shagaltar da ni da rasulallahi unsi wa rahati annabi ne kewa na da jin daɗi na wa ruhi shine rayuwa na raina wa raihani shine nutsuwa na da jin daɗi na mata akhrukul hujuba lokacin da nake kekketa rahu jubai zuwa ga Allah ya ku jama'a mu gode ma Allah ba mu muka yi makan mu ba Allah kai ka mana kuma mun gode Allah ka raya mu da san annabi ka kashe mu da san annabi wanda kuma ba su san su ga ana san annabi ba su san a faɗi darajan annabi sai su ce an shige iyaka Allah ubangiji ka ci gaba da ɗanɗana musu wannan azaba a zuciyansu in masu shiryuwa ne ka shirye su in ba masu shiryuwa bane ka nisanta mu da su fasuhuqan li ashabis sa'ir Allah ya nisanta mu da su فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين سي قابيل يكام نداما سبيلا دا تنتني في غاني يندزي يبن دان صحابيل با نعم إن شاء الله abinda muka yi na kuskure Allah ya gafarta abinda muka yi daidai Allah ubangiji ya karba Allah ya kara mana son annabi ya cika zuciyarmu da son annabi albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam Fatan malam ya sha ruwa.
amin ya Allah Sallallahu alaihi wasallam.
amin Tambayoyin guda biyu ne na farko yana tambaya ne ko yana neman ƙarin bayani ne. Wai mutum ne yana wasa da matan shi sai ya riƙe hannunta sai ta ce wa na sake ni. To da ya sake ta ya ce na sake ki. To Mm.
shine wai suke neman ƙarin bayani akan wannan.
to wannan ai wannan kawai luguza ne kawai wannan ai kawai da ya rike wasanta suna wa- fada suke yi ba fada suke yi ba wasa sake mun hannuna na sake miki hannunki shi kenan ai ita ba ba- ba ta ce shika ba ne ko ai shika sai idan ka yi shi da nufi ne Mut- ma- ma- matanka ka rike riganta ta ce sake mun riga na sai ka sake sai ka sake mata riganta na sake ki shi kenan ba kana nufin ka rabu da ita ba idan an tambaye ka kace ina nufin na sake ta ne shi kenan in aka tambaye ka kace a'a hannunta na rike sai ta ce na sake ta sai na sake hannun shi kenan ko wani lokacin ana tambayan ma abin da ba zai faru ba wani abin da ya iya faruwa ne zai iya faruwa Mai tambaya na gaba yana tambaya ne game da sake-sake na zuciya. Naka a zuciyar shi matukan bai aikata wannan abin ba.
Mm, Allah Ubangiji ba zai kama mutum da abin da bai aikata ba da farko Allah Ubangiji ya ce zai yi hisabi in tukfu ma fi sudurikum ko in tubdu ma fi sudurik- sudurikum aw tukfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha idan kun bayyana abin da zuci yake cikin zuciyanku ko kun boye Allah zai muku hisabi da nan to sai sahabban manzon Allah suka shiga damuwa Ah, har suka koka sai Allah Ubangiji ya shafe ayan ya kawo cewa Allah Ubangiji to Allah Ubangiji ya yafe shine addu'an nan na amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواكذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا تونن yana nuna manzon Allah ya ce inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastakrihu alayhi Allah ya yafi ma al'umma na kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su to duk abin da ka kulla a zuciyanka na sharri sai baka aikata ba to Allah Ubangiji lada ma zai baka sai dai idan ka ci gaba da kulla wannan sharrin ko kuma ka gagara samun yadda za ka aikata sharrin ne to a'a wannan abin yana nan ba wani ladan da za a baka lokacin da ka aikata kuma za a baka zunubi amma ka yi niyyar da ka aikata laifin sai daga baya ka yi rigiretin kai nadama to Allah ba zai baka zunubi ba sai dai idan ka ci gaba da riƙe wannan kullun a zuciyanka to wannan kuma zai iya jawo sabautuwan Allah Ubangiji ya nisanta ka sabila da mummunan kulle Allah yakan duba zuciya in yaga zuciyanka babu kyau sai Allah ya nisanta ka Allah ya kiyaye mu na'am Na'am, kaman kullun dai masu fatan alkhairi da neman addu'a yau din ma dai akwai.
ya Allah ya biya mana bukatunmu ya Allah ka yaye mana damuwanmu ya Allah ka yarda da mu cikin yardaddu ya Allah ka ɗaukaka mu cikin wanda ka ɗaukaka su ya Allah ka biya bukatunmu cikin wanda kake biya musu bukata ya Allah ya Ubangiji ka yi mana duba da dubanka na kyautatawa ka mana duba da dubanka na tausayi da jin kai ya Allah kar ka mance da mu ya Allah ya Allah ya ubangiji ka tara mu cikin alkhairin duniya da lahira albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu bukata Allah ya biya mu kowa bukatansa maulamu shek tahir buci Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi albarkan manzon Allah Allah ya damu da shi lafiya Allah ya ji kan magabatan mu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين